أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan'uwa musulmi yau muna ashirin ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1436 wanda ya dace da takwas ko? bakwai ne bakwai ga watan bakwai ko? miladiya aiwa isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2015 azumi yana ta tafiya cikin kashi uku mun ci kashi biyu ko ba haka ba kamar yadda yara suke cewa goma na marmari goma na wuya goma na murnar sallah to yanzu hankalin mutane da tsohi da yara duka ya fara hita daga azumi yanzu ya fara komawa wajen hidimar sallah dunki da za a yi ma yara da kaya da za a siyo ma yara da mata saboda su tada mutum da hankali wani ya ce to ni da abin da ka fata in samu in gani ni na yi ma yara da mata ni hankali na ya kwanta ma to eh da abinci wanda za a yi ai yaro babu ruwa ne da zabi ya hiso ya ga an kama sutura ta ya hiso ya shiga cikin wani Allah shi mana jagoranci Allah rufa mana asiri eh ajiya mun tsaya aya ta 276 a cikin suratul baqara a yau za mu tashi aya ta ɗari biyu da saba'in da bakwai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu a cikin wannan karatu da za mu yi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladhina amanu haƙiƙa waɗanda suka yi imani Allah subhanahu wa ta'ala zai ce waɗanda suka yi imani a cikin alkur'ani ba a kiran wane a ce wane a ce wane sai dai a ce waɗanda suka yi kaza waɗanda suka yi kaza waɗanda suka yi kaza malamai suka ce hikma ta wannan da alkur'ani yake istikhdamin ismul mausul akwai hikmomi da dama amma daga cikinsu shine musulunci addini ne na aiki ba addini bane na jinsi kenan ba a cewa 'yan ƙabilar wane ko 'yan ƙasa kaza ko mutane kaza ko masu tsawo ko gajejjeru ko farare ko ko baƙaƙi a'a innal ladina amanu domin dukkan mu Allah subhanahu wataala shi halice mu kenan sifar jikinka ko dukiyarka ko wani abu ba shine Allah subhanahu wataala yake kallo ba wane ne ya aiki na gari shine Allah subhanahu wataala yake kallo sannan kuma daga cikin hikma ta istikhdamu ismul mausul abin da yasa Allah yake kawo allazi allazi bai fadin waɗansu mutane da sunayensu malamai suke cewa duk mutumin da kaji an faɗi suna ne cikin alkur'ani da sunan shi ko da kunya ko da lakabin shi wanda za a gane shi to wannan mutumin in dai wurin azaba ne to azaba ta tabbata akan shi shi yasa fir'auna da suna ne yazo cikin alkur'ani ta riga ta ƙare shi yasa Allah kire shi fir'auna abi lahabin da an ka waɗi suna ne saboda ta riga ta ƙare tabbat ya da abi lahabin wa tabbat amma aiki sai Allah ce waɗanda suka yi kaza in ma mummuna aiki ne in ma aiki ne wanda yake nagari misali ana istikhdamin ismul mausul kamar yadda Allah ya faɗa saboda waɗansu Allah ya ƙyale su sai sun zo ranar tashi alkiyama munafikai Allah ya kama su tunda kalimar azaba ta tabbata gare su da an bayyana sunayensu to da yana yiwa su dawo su tuba ko ba haka ba ko kuma da za su gudu su bar musulmi kaga sai su bari yin sharrin da suke yi to su ko ana son su ci gaba da yin wannan sharrin saboda su ƙara samun azaba shi yasa Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin suratu tauba wa min man haulakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adabin 'adhim kaga daga cikin waɗanda ake waye da Madina akwai munafikai Allah ce har da mutanen da ke rayuwa a cikin Madina kaga mimman sai kawo man ismul mausul ce kaga bai ce wane da wane da wane da wane ba kenan za a bar su su ci gaba da aikata aikin su na munafunci kafin su samu babban sakamakon su tashar alkiyama sannan daga cikin hikma ta istikhdamu ismul mausul abin da yasa Allah yake kawo allabi ko allati ko alkaza saboda ismul mausul a wajen malamai na lugha da malamai na usulul fiqh ana kiransu siyaghul umum ma'ana idan aka kawo allabi to ta shafi kowa da kowa kun san idan muna koyon larabci sai a ce allazi namiji guda allati mace daya in an ce allazani namiji guda biyu in an ce allatani mata guda biyu in an ce allazina sai zamanto da maza da mata duka sun shiga ciki ko ba haka ake cewa ba to amma idan aka yi zurfi a cikin luga da ismul mausul sai malamai su gaya maka dukkan ismul mausul da allazi da allati da alla'i da allazina da ula dukkan su waɗannan siyahul umumu ne duk wanda an ka kawo yana iya shafar duk mutanen duniya kowa da kowa ina fata an fahimce ni amma wannan sai an samu dalili kaga yanzu misali idan ka ɗauki man sai a ce maka mutum guda ko amma tana iya zakkuwa ma'ana ta jam'i Allah subhanahu wataala ce wa minan nasi man ya ƙulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce wa ma hum bi mu'minin kaga da yace wa minan nasi man ya ƙulu kaga nan man an hankalta ma mufrad ne lafazin shi ya ƙulu kaga mufrad ne amanna kaga ya koma jam'i domin ya kamata ce amantu billahi wa bil yawmil akhir kuma a ce wa ma huwa bi mu'min sai aka ce wa ma hum bi mu'minin allazi ita ma jam'i ce kamar yadda Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhalladhina amanu لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى سألت لا يقدرون kaga bai ce la yaqdiru ba la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu kaga inda ya kalli cewa kallazi yunfiqu malahu ri'a sai ce la yaqdiru ala shay'in mimma kasabu sai zamanto in kaga allazi to a ka'ida tana ɗauka kowa da kowa in an ga dama a larabci an ka ce guda ake nufi yayi saboda lafazin in kuma an ka ɗauki kallima a na iya komawa jam'i innal ladina amanu waɗanda suka yi imani don saboda a suturta su Allah yana suturtawa ko musulmi kake ko kafiri kake a cikin da'awa ana son a suturta ba a son a bayyana sunan mutum ana da'awa wannan mutumin yana aikata zunubi sai in ya zamanto sharrin wannan mutumin ya yi yawa mutumin da sharrin shi yayi yawa ga al'umma to ana iya a fito a faɗi laifin shi amma in dai laifi ne mutum yake aikatawa ana mai fatan ya tuba to kowane lokaci ba za a bayyana ba sai dai a ce wani yayi aiki kaza wani yayi aiki kaza wani yayi aiki kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kiran wani ya aikata kaza ko kaza sai dai ce waɗanda suka aikata kaza ko ko menene ma balu aqwamin yaf'aluna kaza shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an gane wannan kaga akwai waɗansu sahabbai wanda basu je yaki ba an kawo kissa su a cikin suratul tauba amma Allah bai faɗi sunayensu ba ko ba haka ba da an faɗi sunayensu Allah ya karɓi tuban su har yanzu dai sunayen nan nasu za su yi musu nauyi ko ba haka ba ko da ka tuba aka ce Allah ya yafe maka kuma aka faɗi aikin da ka aikata kaga wani ma zai rike ce kai dan wani kai dan wani sai Allah ce a'a wa ala salasati allazina khulifu kaga allazina khulifu waɗanda aka bari ba a faɗe su ba aka ce da wani da wani da wani da wani da su da Allah ya karɓi tubansu sunan su na cikin alkur'ani ba za su ji daɗi ba in ana karanta alkur'ani amma sai ce allazina kaga allazina waɗanda su waye sai dai an yi mai duki an gane wannan wannan shine hikma uslubi na da'awa ta alkur'ani ba za ka zo ba kullum kana kiran wane aiki kaza yake aikatawa ya kamata mu yi mai addu'a wane kaza yake aikatawa ba a son haka nan a cikin da'awa ana son a suturta mutane amma masu aiki kaza hukuncin su kaza shi yasa kullum mutane suke gaba da malamai domin duk laifin da zaka faɗi sai an samu dan adam wanda yake aikata wannan laifi kuma ba mutum guda ba to duk wanda ya saurari wa'azin sai ya ce da shi kake wane ce da shi kake wane da ce da shi kake to idan mutane suna ganewa malamai da suke jan ayoyin nan ba su suka saukar da ayoyin nan ba na biyu kuma laifin da aka faɗa cikin littafin Allah yake yau in an faɗi laifin mai shan giya gobe za a faɗi na mai cin riba jibi za a faɗi na mai kaza jibi na a faɗi mai kaza kenan kaga ba wai an tsaya akan mutum guda bane ana neman shi a'a sako ne na ubangiji an kace ya isar zuwa ga mutane mun fahimci wannan da kyau ko innal ladina amanu waɗanda suka yi imani imani suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala imanin nan Allah bai ce innal ladina amanu billahi ba a'a sun yi imani da duk abin da Allah ce ai imani da shi ka yarda kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli shi yasa Allah ya ce imani sai ya haskin maf'ulun bihi domin yufidul umum ya shafi kowanne abin da anka ce imani da shi rukunnan imani guda shidda ka yi imani da Allah ka yi imani da mala'ikun Allah da manzannin Allah da littattafan Allah da kuma ranar ƙarshe da ƙaddara ta alkhairi ko ta shari kamar da zuwa cikin hadisi ko ba haka ba lokacin da jibril ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka yi imani da biyar ba ka yi imani da ɗaya ba ka kafirta ko ba haka ba idan ka yi imani da hudu ba ka yi imani da da biyu ba ka kafirta dole sai ka hada su da za ka yi imani da shida amma sai ka ɗan kafirce ma wani ɓangare to kuma ka kafirta mutumin da ya yi imani da dukkan waɗannan abubuwa guda shida amma sai zama to akwai annabi guda wanda bai yarda da shi ba kaga cikin annabawa rusulihi annabawa ne masu yawa sai fitar da annabi ɗaya ya ce wannan bai yi imani da shi ba ya kafirta dole sai ka haɗa su gaba ɗaya suna rukunin imani an fahimci wannan wa amilu salihat sannan sun ka aikata aiki nagari suka aikata aiki na kwarai aiki kyakkyawa shi yasa ba wai kawai aiki ake son a aikata ba a'a aiki kyakkyawa ake son a aikata domin waɗansu abin da ɗaya suke so a yi aiki amma sai Allah ce waɗanda suka aikata aiki nagari da yawa daga cikin musulmi abin da suke so a yi aiki mai yawa ba wannan shine hikima ba Allah subhanahu wataala bai halicce mu don mu yi aiki mai yawa ba a'a don mu yi aiki kyakkyawa الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا wani na fi aiki kyakkyawa mai kyau shine ake so amma in aiki mai yawa ne an yi aikin banza don haka waɗanda suke kokarin su yi raka'o'i ashirin talatin da raka'a nan da nan a karanta aya guda a ƙare kaga ba ahsanu amalan na ba aksaru amalan da suke suna yin aiki mai yawa amma ba shi ake bukata ba da kai raka'a goma kana koton kurciya ƙara kai raka'a biyu ka kalanta qul huwallahu cikin natsuwa raka'a ta biyu ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq cikin natsuwa ka ƙare sallah ka je kai bacci wallahi yayi alkhairi amma a zo ayi raka'a goma liman yana da babbar riga bayan ya ƙare isha'i sai ya cire babbar riga saboda za a shiga aiki ayi raka'a goma sha uku da gaugawa pap pap pap zai zama to ba a yi aikin kwarai ba kuma babu lada an yi asara amilu salihat ka aikata aiki aiki na kwarai shine Allah yake so shi yasa in kana da wayo to ka tsaya abinda zaka iya wa shi zaka yi kawai kuma in ka tashi aiki kai daidai abinda zaka iya mai kyau amma a ce ayi sai mai yawa wannan shine kullun yake mai da mu baya kullun aiki mai kyau ake so saboda in an kai mai kyau za a dora sama shi amma in an kai aiki mai yawa to ta yi sai an dawo an yi gyara wannan kuma zaka gane shi tun daga ayyukan mutane ka diba gani ko masu noma idan aka dauki masu noma suka yi noma wanda bai da kyau sai an dawo an yi gyara amma da za a yi mai kyau in an zo gobe sama shi tsorawa ne za a yi kullum kuma haka al'amari yake tafiya haka wajen karatun alkur'ani in ka zo za ka fara harda ko za a fara koya ma karatu wani sai ka garan shi ya ɓaci an yi lokacin da muka fara karatun alkur'ani anan imam malik mun ka fara da huruful hija'iyya aka yi wata shida ana karatun fatiha sai wani suna ce mana yaushe na za a wuce fatiha su abin da suke so a wuce fatiha a yi izini ɗai a yi izini biyu a yi izini uku amma idan aka dawo aka tambayi waɗanda suka yi izini biyu uku kaga aka shiga iske wani ko kuma fatiha bai iya ba to ko me aka ce in kana karatu shedan kullu abin da yake ce ma kada ka yarda a baka karatu kaɗan in wancan ya ɗauki safha guda kai ma ɗauki safha guda to ƙarfin fahimtar ko ba ɗaya bane kuma ka yarda an baka irin karatun da ɗauka ba karatu kake yi ba in ka ce wajen har da alkur'ani kaka ce malam kullum a ƙara min ita har da ba ana son a yi mai yawa bane har da ana son a yi mai kyau ne shi yasa kake ganin in an ka zo zunzurutu an ka hidda alarammomi an ka ce maka ga alaramma guda ɗari waɗanda sun ka har da ce alkur'ani to idan za a zo a bincika da kyan za a samu biyar waɗanda har da tasu ta zama da kyau wannan kuma dalili ka kalli musabaka ka gani wani da ya fara tun ayar farko da an ka jami'a sai ga an samu matsala ko ba haka ba wannan yana nuna har da bata kyau ba to me yasa saboda lokacin da suke har da suna so a basu har da mai yawa kai yanzu da ka zo a ba ta saka ce mallan duk abin mai harufan nan maza maza mallan da ya sa wuce ka ka ka son da kai in ce mutane kana ta karatu wanda bai da kyau sai ka shekara goma baka gane komai ba amma da za ka ɗauki karatu kaɗan ka gane shi to idan aka ƙara ma gaba aka yi idan aka ƙara ma gaba aka yi idan aka ƙara ma gaba aka yi haka ne ake yi sai ka samu ka samu karatu mai kyau mun gane wannan shi yasa kullum Allah ce amilu salihat suka aikata aiki na kware bai ce sun kace Allah ce amilu kasirat ba sun ka aikata aiki mai yawa wannan yasa malamai suka ce to imani abin da ke gaskata shi shine ni shine aiki da wannan irin waɗannan ayoyi malamai suke kafirtar da mutumin da yace yayi imani bai yin sallah domin mi domin in ya zama to bai yin sallah kaga bayyin amilu salihat bai na ga aikata aiki shi ko Allah ce sai an aikata aiki kenan da mutum zai ce na shiga musulunci na yi imani amma bai aikata aiki ko guda bana alkhairi ko daya malamai suka ce zai kafirta domin domin in dai har yayi imani dole ya aikata aiki na gari domin imanin nan sai an faɗa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih shine ka faɗa ka ce ka yi imani la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan wa atiqadun bil qalb sannan kuma cikin zuciyarka ka kudurta ka yarda domin kafirai da munafikai wadansu suna cewa sun yi imani da Allah ba ba gaskiya bane wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ko ba haka ba kuma sai an yi aiki amalun bil jawarih kai aiki a gani shi yasa zaka gane mutumin da yake son Allah da mutumin da bai son Allah cikin aiki kai kanka zaka gane mai son ka da wanda bai son ka ta hanyar amfaninka da tausaya maka to Allah ka ce kai imani da Allah Allah ya ce ai sallah ka ki ka ce kai imani da Allah Allah ya ce a fitar da zakka ka ce baka yi ka ce kai imani da Allah an ce ba a addini da jahilci in mutum bai iya Fatiha ba babu sallah domin rukuni ce ka ce a ni ba zan yi karatun Fatiha ba ban zuwa inda kowa ni na karhi in yi karatun Fatiha wajen wani baka iya sallah ba to ina na zancen imanin kai ke masu imani kullun suna kankan da kai in an ce musu Allah ya ce ba su da wata magana wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wanda ya imani in an kace mai Allah ya ce dangana zai yi bai kallon wani na ya faɗa mai wannan magana ka san wani in kace mai Allah ya ce sai ya dibi shekarunka warin kanin shi kake ko warin wane kake ko warin uba ne kake ko warin kaka ne kake in kana warin baba ne ko wane shi yarda in kuma fetifar na sai ce yoshi an kai ka kace mutane Allah ya kyauta wa aqamu salata sannan kuma suka tsayar da sallah suna yin sallah sun je sun nemi abin da yake gyara ta sun je sun nemi abin da yake bata ta gwargwadon hali bai yiwa mutum a ce duk abin da ya ta'allaka da sallah sai ya san shi ba haka ake nufi ba amma sallan nan ka je ka nemi malami wanda ya santa ya gwada ma yadda ake kabbara yadda ake ruku'i yadda ake sujada yadda ake karanta fatiha abubuwa gurgudun hali ka sani shine aqamus salata ba wai kullun ka rigan yola da masallaci ba kai baka iya fatiha ba kuma kullun kana rigan yola ladan masallaci kai asara domin rigan da kake mala ladan masallaci akwai wani babban rukuni na sallah wanda ka bari wanda ya kubce maka ka santa ka kiyaye lokacinta ka ɗauke ta da muhimmanci yau musulmi za mu gani cewa watan ramadana ya kama sallar asuba masha Allah za ka ga sahu biyar sahu shida sahu goma waɗansu masallacin ne ba cika suka yi ba ka samu wuri ko ba haka ba nan imam malik yanzu lokaci in za a sallar la'asar ba ka ba samu wuri amma da an ce maka yau daren sallah to magana ta kare daga ran nan wasu wani ya aje sallah wani ya ɗauki refo wani kuma ya fara yau shi gobe baya yi shi kenan an watsi kamar dai Allah subhanahu wataala ubangijin wata ramadan ne amma sauran watannin ba shine ubangijin su ba masu tsayar da sallah ko da yaushe suna tare da ita mumini idan ya shiga cikin sallah yana samun natsuwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani natsuwa ake samu cikin sallah amma mu ina muke samun natsuwa wani in yayi kabbara tare da liman yace Allahu akbar sallar azhar ko la'asar to wallahi sai an ce assalamu alaikum sai ce kai amma ku liman ya zahin kare sallar ka shi bai ma san abin da ake yi ba ana ruku'i ana sujada ana wane ne shi ya munta zuciya ta tafi alhali ko nutsuwa ake samu ake so cikin sallah shi yasa daidai ladan da kake samu cikin sallah daidai abin da ka hankalta in ka san kayi ruku'i ka samu ladan wannan in ka san kayi kaza ka samu ladan wannan amma in dai sayyida kaka yi aliman na taso kana sayyida aliman na taso kana da an sallame sallah shikenan ta kare to baka da wannan lada iyaka abin da zaka samu yalla ka bar harama ɗaya zaka samu da sallama don waɗanda su ka san kayi su amma sauran babu lada amma dai an ɗauke maka saboda dole sai kayi sallah mun fahimci wannan da kyau shi yasa malamai suka kawo kissa wani bawan Allah wani mutum ne aka zo ana sallah da aka zo ana sallah sallah raka'a hudu ce za a yi sai liman yayi raka'a uku sai yammanta da yammanta sai ya zauna zai sallame sallah ko da liman ya zauna zai yin tahiyya sai ce subhanallahi subhanallahi subhanallah sai liman ya miƙe sai aka cika sallah bayan an ƙare sai aka ce to kai duk masallacin nan babu wanda ya gane liman yayi rabkanuwa in ba kai ba yaya ne an kai haka kenan mutane suna mamakin irin zuciyar da gare shi shi ya gano liman yayi kuskure yace a shi wato in shi na sallah shi na da wata ka'ida daga lokacin da liman yayi kabbara ta farko to daga lokacin nan zai tuna ya fita daga gidan shi zai je ya ba dabbobin shi abinci yace daga lokacin da liman yayi raka'a ta biyu zai ga cewa hayya ba dabbobin shi abinci daga lokacin da liman yayi raka'a ta uku zai ga ya dawo gida ne yace lokacin da an kai raka'a ta hudu sai ya ga yana cikin gidan shi ya dawo shi na magana da matatai yace sai ya ga liman ya zama shi ko bai kawo inda matatai ba shi yasa gane na sallah ba ta cika ba aga shi ba shi ne to ina ina ina khushu'in shiki eh ina ina maiduwa ana son tastahdir bi qalbika annaka amama Allah subhanahu wa ta'ala ka suna cewa kana gaban Allah amma shi sai gane cewa raka'an nan ta hudu ta cika bai kawo wajen mata sai ba kiran ku sallah ba ta cika ba Allah ya kyauta wa atawu zakata sannan kuma suka bada zakka in suna da halin da za su bada zakka domin zakka ba ta kowa bace sai mutumin da yake na da hali waɗanda Allah ya ba dukiya ta su fitar da zakka Allah ya ce su bada zakka lahum ajruhum inda rabbihim to waɗannan da sun kai wannan aiki ba tare da an faɗi na suna litekin su ba ba tare da an faɗi kabilar su ba ba tare da an faɗi sifar jikin su ba ko dogage ko gajejjeru lahum ajruhum inda rabbihim suna da lada ta musamman a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim sannan babu tsoro akan su wala hum yahzanun sannan kuma za su yi bakin ciki ba Allah ya sanya mu daga cikin su ya ayyuhallazina amanu taqullah
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون na'am ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala domin taqwa ita ce wasiya wadda abbabban wasiya wadda babu irin wasiya wannan shi yasa duk lokacin da waɗansu za su khutba sai ya ce usikum wa nafsi bi taqwallahi subhanahu wata'ala usikum wa nafsi bi taqwallah hatta da khutba ta wadda muka gada ta gargajiya ta Abdullahi bin Fodio sai an ce usikum wa nafsi bi taqwallahi al-aziz al-mannan wa uhadhdhirukum min ad-dunya idh laysa laha aman babu wata wasiya wadda za a yi mutum wadda ta wuce a ce mai ittaqillaha ka ji tsoron Allah Allah ce wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah babban wasiya ita ce tsoron Allah da ka samu tsoron Allah to shikenan komai naka ya gyaru da ka rasa tsoron Allah to komai naka ya lalace duk wannan musiba da muke cikin ta wallahi sai tsoron Allah ne ba ka yi makanka adalci kana cewa ba a shari'ar musulunci ana zaluntar ka wani yake cewa in kana son ƙasarka ta zamanto tana shari'ar musulunci kai ka yi ƙoƙari ka yi shari'ar musulunci a gidanka da za mu tsaye da shari'ar musulunci a gidanmu to da sai shari'ar musulunci ta tsayo a cikin ƙasarmu amma kai a gidanka ka saba ma shari'ar musulunci kuma kake son ƙasarka ta shari'ar musulunci abu ne wanda yana da wahala gidanka ɗanka sha biyu na dare yake shiga ɗiyarka sha biyu na dare take shiga to ina ka'idar musulunci ‘ya'ya mata da an ka ce a tsare su ɗa namiji kuma a tsare shi ko kuma sai ka ga mutum ɗiyan shi mata tun na ver ya yi ƙoƙari sun shigo benci inar suna cikin gida amma ɗiyan shi maza ya bar su babu ruwa ne wani ya shigo minuyi wani ya shigo ƙarfe ɗai wani ya shigo ƙarfe biyu wani ya shigo ƙarfe uku wani ya shigo ƙarfe hudu wani kuma ya kwana uku hudu biyar ba a gani shi ba eh an to me yasa iya mata kake sa su tun benci inar amma kuma iya maza babu ruwanka da su babu wanda kake ma magana sai ce a iya mata za su jawo maka magana kenan ma'ana za a yi musu ciki su kawo maka shegi amma shi kuma ɗiyanai su je can su yi ɗiyan wasu cika kashi babu da ya shafi shi wannan shi ne ma'ana ko a to su waɗannan ka ɓoye su su ko waɗannan ka bar su idan ka bar su ba kai musu nasiha ba bi kace su yi kenan kai yanzu tunda maza ne su buɗe ɗakin su shi yasa kaga wani babu ruwa ne iyalai ya kama su ya liƙe ya ɗaure ya ɓoye su abin da yake so ba su hita sai in an samu miji ya bada su aure amma iyalai maza suna nan da ɗaki geto abin da ke ma geto dortuwa inda suke kwana suna kawo ƴan mata ya sani kuma bai magana wai shi ba babin da ya sha bakai saboda waɗancan iyan waɗansu na amma kuma waɗanga iyani na abinda yanzu irin masu hali suke yi kenan sai kaga mai kuɗi iyane gaba ɗaya yana kokarin ya kai su wajen aure ko wace sai kaga yayi kokari wagga ya gama ta da mai kuɗi wagga ya gama ta da malami wagga ya gama ta da ma'aikacin gwamnati duka iyan shi yayi kokari ya tattare amma sai kaga shi na da kamfani ya ɗauko ƴaƴan iyan mutane wai an ɗauko hoton su ana bugawa ana gwada ma duniya ya ba yarinya jika 500 da moto a buga hotonta ana talla amma shi kuma diya ne bai yarda a ɗauki hotonsu ko da kuma cikin diyan shi akwai masu kyawu kai karshen ta kana da mace balaraba ko kana da jabbuzuwa ko kana da dabba hillata ko kana da wata mai matar ka mai kyau cikin ƴaƴan ka ta haifa maka a ɗauki hotonsu a je a kafa a yi tallar kamfanin ka ba sai ka fitar da kuɗi daga gidanka ba amma sai dai ƴan talaka suke ɗauka sai kaga an ɗauko yarinya an buga hotonta tana tallar kamfani amma shi kuma diya ne bai yarda a yi musu wannan aiki ya riga ya kai su gidan miji ya aiki to ina na tsoron Allah subhanahu wataala yake abinda baka so la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ina ne musulunci yake sannan kuma kai lokacin da ka fara neman arziki kana matsiyacin ka baka da kuɗi jika biyar ko jika goma tana baka shawa Allah ya baka arziki yanzu ba yadda za a yi kamfanin ka ya ci gaba dole sai ka hada da haram kenan sai ka dauki ƴaƴan mutane ka yi talla da su to lokacin da Allah ya baka arziki da kake da karamin arziki da diyawa da diyawa da diyawa ne da diyawa ne da ka dauki hoton ta kakkai har ka yi talla da shi ka samu arziki to ittaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala in ka samu jin tsoron Allah ka samu komai domin ba a samun shiga aljanna sai da tsoron Allah subhanahu wata'ala tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wa zaru ma baqiya min riba kubar zaru kubar ma baqiya abin da yayi saura ko menene ma ismul mausul ce tufidul umum da wannan aya ake kafa hujja ga waɗanda suke cewa ya halatta a ciri ba wato in ya zamanto ya kadanci domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafa mudafa kada ku ciri ba ninkin ba ninkin kenan wanda take ya kadan ana aikin ta to amma da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya duk abin da ya saura kaga ma baqiya abin da ya saura na riba komi karancin shi an ce ku bar shi to ina ka samu a ci 2 a ci 2% 2.5% wai malaman nan su gane bane rayuwa ba ta yiwa sai da riba kinan kana nufin Allah ya kawo mu zamanin da ba yadda za a yi mu rayu sai mun ci haram shi ne abin da kake son ka ci wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin har in kun kasance kuna da imani da yawa daga cikin mutane suna jahiltar me yasa musulunci yake cewa ayi abu kaza ko a bari riban nan da kuke gani bala'in da take haddasa ma al'umma ya fi alkhairin da su waɗansu suke ganin kuɗin da suke shigo a hannunsu domin na farko babu abin da ke sawa son kai irin riba duk mutumin da yake yin riba sai kaga son kai yayi mai yawa ba yadda za a yi yadda musiba ta same shi sannan kuma riba tana haddasa kullun arziki ya zamanto yana ga hannun waɗansu yanzu mai miliyan goma ya ramta ma wani kuma ya ce ka miliyan goma sha ɗaya wane ne zai ƙara arziki shi yasa kullum masu kuɗi su ne suke yin sama kaga kamar ƙasar Amerika jari hujja kaga mutum yana da kuɗi kuɗi kuɗi kuma kullum kuɗin yake so kuma kullum in ya ramta muku miliyar goma ya amso miliyar goma sha ɗaya kaga talaka kullum zai koma talaka mai kuɗi kullum shine mai kuɗi ƙasashen mu shi yasa kullum muna cikin bala'i a zo ƙasashen turawa FME a ɗauko muna bashi na miliyar goma bashin nan ba a biyan miliyar goma kai tsaye bayyuwa yanzu miliyar goma sha ɗaya za mu biya cikin shekara biyar to kuma cikin shekara biyar in ba mu biya ba zai karuwa ya zan miliyar goma sha biyu in ba mu biya ba zai zan miliyar goma sha uku kullun shi ya samu kasa muke yi ana ba mu bashi ana bautar da mu kuma abin bakin ciki kuɗin da shugabannin da mu suke sata su kai kasashen turawa da su ne ake sake dawo da su a bamu rance kuma a bi mu bashi riba kenan kuma tana ɗauki ruhi na imani in ya zama to musulmi bai iya taimaka musulmi da jika biyar kana son rago baka samun rago jika hamsin sai ka yawo cikin ya mai karfa wanda zai ramta maka jika hamsin sai a ce maka tahi bank ka ɗauko in ka tahi bank sai a ce maka to jika hamsin za mu baka amma za ka kawo jika hamsin da biyu wata mai zuwa sai ka ce ya fadi problem tunda ina da biya zan biya an rasa musulmin da zai taimaka ma musulmi ya bashi jika hamsin dole ragon nan sai ya ciwo bashi daga banki jika biyu biyu biyu biyu kaga in mutum dubu suka je suka ciwo bashi banki ya tashi da miliyan biyu cikin cikin cikin kuɗin layya haka ne suke yi su tar da kuɗi kai tsaye cikin lokaci kaɗan amma mutane ba su kallon ƙwaruwar da riba take ma mutane sai suna kallon a'a ai su arziki suke samu shi yasa Allah ce wadaru ma baqiya min riba ku bar riba in kuntum mu'mina in kuna da imani in dai hakika ka san ranar tashin alkiyama la yanfa'u malun wala banun to ka bar riba amma kuma in kana son ka da dukiya kuma kana ganin yanzu cewa babu wata hukuma ta musulunci wanda za ta iya kama ka ba laifi je ka ka aikata abin da kake so amma ka san cewa ranar tashin alkiyama za a tayar da kai gaban Allah subhanahu wataala shi yasa malamai suka yi sabani akan wata qadiyya da wato sai da aka tar da malamai na duniya gaba daya waɗanda suka shahara aka tambayi su to yanzu musulmi suna ajiyar dukiyarsu a ƙasashen a ƙasashen turawa yanzu misali irin masu kuɗi na saudiya manya manya suka iske wani yana da miliyar goma a cikin banki na amurka wani yana da miliyar ashirin wani yana da miliyar talatin ga kuɗi na gwamnatin saudiya ga ƙasashen musulmi da manya manya masu kuɗi na musulmi suna da dukiya a ƙasashen turawa to yanzu wannan dukiyar kamar yanzu kaga daga cikin waɗannan masu kuɗin akwai ɗaya daga cikin wanda ɗaya ne daga cikin ɗiyan masarauta ta Saudiya yana daga cikin manya-manya masu kuɗi na duniya da ake cewa alwalid wannan yana daga cikin le plus riche du monde waɗanda sun kai kowa kuɗi a duniya to wannan bawan Allah dukiya sai ta yi mai yawa habbisa abin da yake da ita ba motar da yake hawa tan miliyon 600 ta na dola 600 miliyon dola motar da yake hawa amma an ce kwanakin nan yayi wata kyauta saboda musulmi wani lokaci sai kakare sun yi wani abu sannan suka shiga gaba gare su akwai wani babban mai kuɗi a duniya shine wanda ya kowa kuɗi a duniya ana ce mai Bill Gates a ƙasar America mai kamfanin Microsoft na kwamfuta wannan Bill Gates din kafiri ne amma ya zuba dukiya sai wajen taimakon aikin talakawa so guda ya zo ƙasar Africa shine ya sabka Burkina ya yi ɗan wani lokaci kaɗan ya ɗaga bai taɓa zuwa Afirka ba wannan mutumin dukiya ta gaba ɗaya ya sanya ta cikin tafiyar da wato taimakon al'umma a sai magani a raba ma al'umma ana fahimta ta kawai watan wannan kungiya za ta yi magani a ba mutane zai zuba miliyar kaza wannan za ta yi kaza zai zuba miliyar kaza musulmi suna nan sun zuba idanu sun zuba ido suna kallo hatta da wato masu arzikin mu kullum suna jiran sai dai turawa su zo su kawo muna to su ko turawa idan suka zo za su zo da taimako amma da kuma wata niyya yadda za a yi a kafirtar da ku yadda za a yi a bata muku tarbiyya ko ba haka ba to yanzu wannan bawa Allah sai Allah ya dawo da shi ya gane shi ma yanzu ya zuba kuɗi cikin dukiya ta yi ya zuba kuɗi na guga wuri miliyar talatin da biyu na ero ya zuba ci aji a taimaka ma musulmi a duniya to miliyar talatin da biyu na dolar ba ƙananan kuɗi ba ne ina fata an fahimce ni to kaga idan haka musulmi za su yi sai a samu sauki bature kuɗi ya sani ka gina gidan likita a ɗauko turawa su karantar da 'ya'yan musulmi saboda a samu ilimin likitanci wa yake yin wannan diyan talakawa suna bukatar taimako kun bar su ma ya kamata a taimaka ma mutanen karkara an bar su babu wanda ke tunani kowa ta kai ne ta yake ina ne musulunci yake wanda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato almu'minu lilmu'min kalbuniya kalbuniya musulmi kamar da musulmi kamar gini ne ya suddu ba'dahu ba'da sashin shi yana ƙara ma sashi karfi yaya an kai ya aka yi mu ba mai wannan to amma an samu hankalin shi ya dawo ya gano sharrin da turawa suke yi kuma dukiyar nan tashi ko ya aje ta magada ne za a raba ma ita yanzu ya bada miliyar 32 na euro ya ce a taimaka ba kasashen musulmi to malamai da aka tarda su aka tara su sai aka kawo wannan aka bijiro da wannan mas'ala shine cewa yanzu ina musulmi ina da dukiya mai yawa a ƙasar America sai na aje ta a banki to yanzu in na ajin miliyar goma misali bayan shekara ɗai ko da duka dubawa sai inga sun zan miliyar goma sha biyu saboda su suna aiki da riba su amsa kamfuna su ba wani shi aiki da su to yanzu waɗannan kuɗaɗen musulmi haramun ne ya ci riba miliyar bikin nan da suka hau sama haram ne to kuma yaya za a yi da su shin bar makamfunna za ka yi da bankoki na kasashen turawa su ci waɗannan kuɗin koko za ka ɗauki waɗannan kuɗin ne ka zo ka yi aiki da su a ƙasashen musulmi waɗansu daga cikin malamai jamhur da aka tara su suka ce to waɗannan kuɗin za a yi amfani da su wajen aiki wanda ya shafi taimakon ƙasashen musulmi amma shi wanda zai karɓo kuɗin na farko ya san cewa dukiyar ba tashi bace na biyu bai da lada wajen Allah amma don kar a bar wannan dukiya ga turawa su yi amfani da ita tunda idan dukiya ta ɗauki lokaci mai tsawo ba a san mai ita ba a ƙasashen turawa gwamnati za ta karɓo da dukiya a bada ta ga ƙungiyoyin taimakon al'umma kenan ko yanzu misali kiristoci ko kuma kafirai su za su ci wannan dukiya sannan kuma za a iya sayan wannan da wannan dukiya makamai a je a yaƙi ƙasashen musulmai an gane wannan suka ce to abin da ya kamata ka ɗauko wannan dukiya sai ka zo ka yi rijiyoyi ka yi hanyoyi ga ƙasashen musulmi ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza to in kai wannan shi ke da abin da ake bukata kenan an fahimci wannan suka ce saboda mi saboda bar wato a bar dukiya cikin kamfunan turawa shi zai sa wasu ƙara samun ƙarfin yakar mu kaga yanzu misali in akwai miliyar biyu akwai miliyar biyu akwai miliyar biyu amerika sai ta tattara su in ba a san mai su sai ta ba isra'ila isra'ila sai ta gina wani kamfani kamfanin da zai ci gaba da aiki wannan shi sa turawa su ci gaba su ƙara yaƙa ƙasashen musulmai an gane wannan amma an samu malamai waɗanda ba jamhuri bane sun saba wannan suka ce wannan dukiya su abin da suka fi gani abin ra'ayin da suka tai akan shi shine a bar wannan dukiya kada a karɓo ta dalilin su kuma suka ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ko dala guda ce Allah ya ce a barta abu na biyu suka ce ku musulmi kuna cewa riba haramci yanzu kuma kuna karɓo wa dukiyar riba kuma ku zo ku yi aiki da ita kasashen ku kuma kuna cewa Allah ya haramta riba wannan yana sa kafirai ba za su gane ba ce na an yi an yi tumka da walwala ko ba karan bane mu mun ce riba haramce kuma mu amso ta mun yi aiki cikin kasashen mu suka ce wannan zai sa tura ba za su musulunta ba an gane wannan amma da za a bar wannan dukiya komai yawanta shi ne sa wani ce kai wannan ya bar miliyar biyu miliyar biyu yasa ya bar sai aka ce addini ne bai yarda ba zai karanci menene addinin da nashi an gane wannan suka ce kuma dalili na uku suka ce shine cewa mun ce idan suka karbi wannan dukiya za su je su sai makamai da ita ko su yaƙe mu suka ce ba tabbas bane eh wanda zai karbi ita dai ba mun san cewa haram ce qat'a to amma wanda zai ci dukiyar nan mai yiwa ba wai zai je ne ya sai makamai ba mai yiwa wani aiki ne zai je shi da sunan ƙasa kai kaga haram wannan tabbat ne mun tabbatar da za ta cutar da mu amma wancan ba mu da tabbacin makamai zai saya da su kenan ko abinda a haram wanda a tabbat ba a taba shi a sai a bar shi wai saboda abin da yake haramu ne wanda ba tabbas bane sun kace wannan dukiya abin da kamata a barta to haka dai ra'ayi ne na malamai wallahu a'lam fa in lam taf'alu Allah ce to in buku bar cin riba ba in kun ka dage waɗanda adda taurin kai sun kace ku dukiyan mu ta ta mu ta malamai buku isa ku hana mu mu ci riba ba to fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli wato ku shirya da yaki min Allah daga wajen Allah wa rasulihi da manzon shi don haka duk wanda yake cin riba ya san ya shirya gar abinda ake ce ma gar ko yaki tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala don haka in an ka tambaye ka wani mutum ne yake yaki da Allah da manzo Allah sai ka ce shine mai cin riba duk mutumin da yake cin riba ya kulla yaki tsakanin shi da Allah duk ko mutumin da yayi yace zai yaki Allah da manzo Allah shi ya kasa ko akwai wanda zai yaki Allah ya ci nasara Allah subhanahu wataala babu wanda zai iya yakata ko ba haka ba don haka masu cin riba su san cewa suna yaki da Allah suna yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tubtum amma in kuka tuba falakum ru'usu amwalikum to wato kan dukiyoyinku ma'ana asalin dukiya ya an ce kan dukiya shine kamar abin da wasu yake ce ma jari uwa an gane sai a ce wannan ita ce uwar dukiya wannan ita ce riba to ru'usu amwal ake cewa da larabci kan dukiya ma'ana uwar dukiyarka lakum ta ku ce in kun tuba idan ka ba mutum miliyon guda ka ce mai zai kawo maka miliyon guda da jika hamsin sai ka tuba ka bar cin riba to idan aka zo shikenan falakum ru'usu amwalikum sai ya kawo maka miliyan guda jika 50 ka bar mai abinci haka za a yi idan ka ba mutum jika goma zai kawo ma jika goma sha ɗaya idan ya kawo jika goma sha ɗaya sai ka karɓi jika goma jika guda kuma ka bar mishi abinci falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna Allah ce kada ku zalunta ku karɓi dukiyar da ba ta ku ba ku karɓi dukiya ta riba wala tuzlamuna sannan kuma ba za a zalunce ku ba ba a cewa tunda ka taɓa yin aiki da riba dukiyarka to yanzu za a dibo wani abu daga cikin ta sai a ce shi wancan sai ka ƙara mai cikin dukiyarka a'a abin da ka bashi ya dawo ma da abinka dama musulunci ya ce a taimaki juna yau in ka taimake ni ka ramta min jika goma baka azamin dukiya ta riba ba ni kuma mai yiwa in je wajen musulmi wani shi ma sai ya taimaka mini ba tare da ya nemi riba wajena ba amma in ya zamanto wannan ba zai taimaka wannan sai da riba ba shikenan mu'amala da ta musulmi da ta kafiri ta zango da wa in kana zuwa usratin
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون wa in kana zu usratin idan ya zamanto ma'abucin tsanani ne talauci ake nuhi da usra domin duk mutumin da yake cikin talauci yana cikin tsanani yana cikin tsanani na kowane hali na rayuwa yana cikin tsanani na damuwa domin rayuwa ce ko da shi tana cikin wahala yana cikin tsanani na zuciya zuciya sai tana ta tunani yana cikin tsanani na bakin ciki domin yana ganin mutane suna bushasha suna jin daɗi bai iya samun wannan yana cikin tsanani na jikin shi zaka iske bai da lahiya mai kyau saboda mi saboda mutane suna cin abinci mai gina jiki shi ko bai samu abinci mai gina jiki yana cikin tsanani na aiki saboda mutane suna kwance suna shan AC shi ko yana gona ko ko yana yana dauka buhuwa masu nauyi gashi ya tsuwa amma dole sai ya aiki in ka tsaye garan mulki zaka iske wani mutum sai ya baka tausayi gashi ya kai shekara 50 amma kuma babu dukiya sai ka iske shi an bashi wannan kura nan da ake jami'a ake ce musu masu mi masu baro kenan wanda suke jan abin nan eh tarko masu tarko za ka ga mutum da shekara hamsin yana jan tarko da shekara sittin yana jan tarko bai samu abinci mai kyau sannan kuma yana aiki na wahala wanda bai dace a ce shi ba kaga usra kenan Allah ya kire talauci wato usra maimakon ya ce wa in kana zu faqrin in yana da talauci tace zu usratin domin wato talauci shike haddasa tsanani duk tsananin bala'in duniya wallahi talauci na haddasa mashi ina fata an fahimce ni idan kaga wani ya biya yana yana cikin mota ta mai sanyi sai ranka ya baci kaga ya kamata a ce kai ma ka samu taka ko da dan moto na kana da eh idan sallah ta kama gashi nan yanzu wata ramadan yayi kusan karewa ko ba haka ba mutane suna zuwa suna sai ma ƴaƴansu kaya kai ko baka da yaro shi zai ce maka baba ba a sai mini baka ce za a sai ba baba ba a sai min kayan sallah ba za a sai ba baba ba a sai min kayan sallah ba ras sallah ba su da kaya sai kuka kaga zuciyarka sai ta ƙara rufewa matarka tana son sutura babu waɗansu har sun manta da kayan sallah wani kahin ma watan ramadan yanzu har an yi kayan sallah a aje kawai sallah sai ake jira shi ko wani 29 babu shi in ya ga 29 ta yi ba a samu kuɗin sadaka ba ba a samu kuɗin zakatul fitri ba ba a samu kuɗin zaka ba da kuma sai bashi ya duba ya gani ya akwai wanda zai taimaka mai bashi bashi in babu kuma shi kenan ya dangana ya rasu ita kuka in babu wanda zai taimaka mai babu wani garan fararkin shi wanda ya tuna da shi ya taimaka mai babu wani feji fararkin shi mai yiwa ita mata cikin danginta akwai wanda adda ya taimaka ina fata an fahimce ni ya ce to ya kamata wannan dai tun da mijinta bai da in taimaka mishi wani ya an samu yana da imani wani ko ce ba abin da ya sha min kai ko kuma a samu makwabci ya san makwabcin shi bai da ya taimaka mai da abinci ya taimaka mai da tuwon abincin tuwon sallah ya taimaka mai da abin da zai ba izai ma ƴaƴan shi sutura in an samu wanda adda tausayi ta yi aikata ko kuma a samu cikin ita yannan mata ko ƴan uwanta ko wani wanda ga yake sanin cewa kana da bukata ya taimaka maka amma in ba haka nan ba wani gidan shi abincin da ma za a ci babu shi yasa aka ce ai zakatul fitr ko ba haka ba a zakatul fitr yasa aka ce a fitar da ita saboda kada mutane su suna roƙo ranar sallah to hakan ga sutura fa duk mutumin da yake kewaye da kai bai da sai ka taimaka mishi ka san wannan bai da ƴaƴan shi biyu ne sai ka yo kaya iri ɗaya da na ƴaƴanka sai ka zo sai ka mishi sai a gani zu sai a yi farin ciki amma ran sallah waɗansu suna dariya waɗansu suna kuka yaro na kuka ya ga duk abokanai ne da sabbin tuwafi shi sutura sutura bai shi bai da uba ne na kuka uwa sai na kuka usra kenan talauci kenan shi ga haddasa ma duk bala'in duniya shi yasa ake riwaya ga sayyidina umar yake cewa kadal faqru an yakuna kufra tsakanin kafirci da talauci wani abu ne kadai ya raba su saboda zaka ga talaka wani lokaci hatta da ibada bai yi sannan shedan yazo ya ta hura mai ina fata an fahimci ya ta hura mai zuciya yana ganin bakin cikin wannan yana bakin cikin wannan sai shedan kuma zo ya sa mai hasada kai karshe ma sai shedan ya fara nuna mai ni wai kai wai wai bautar gama da kai ma Allah me yasa ka jima kana bauta kuma hakan ga Allah ya barka talaka Allah kasashen larabawa idan ka je kana matasan larabawa su yin sallah idan ka je yanzu libi in baka yi anniya ba sai ka iske matasa kashi 70 cikin 100 ba su sallah kai yanzu dan Nijar in ka tahi ko dan wata ƙasa din na Afirka in je wajen neman abinci yana aiki sai az-zuhr su ga kayi sallah la'asar su ga kayi sallah magriba su ga kayi sallah isha'i su ga kayi sallah sai balarabe zai tambaye ce kai wai kai yanzu Allah ya barka da talauci haka zo nan kana wanga aikin wahala kuma kullun kana yin sallah wai shi tambaye kai ce ya anke hakan ka eh wani dadi na da Allah ya baka zo kana irin wannan sallah ina ba ta abinci wallahi in talauci mutun yawa in bai Allah ba sai shi khasir dunya wal akhirah ba ruwan Allah in ka tsaya kai ibada dama Allah bai ce zai ba duk masu imani duniya ba kuma bai ce zai ba duk kafirai duniya ba a'a duniya ta kowa ce musulmi na samu kafiri na samu amma lahira ita ce atta masu imani kenan ayi hakuri da talaucin nan zuwa wannan lokaci a mutu shikenan fa inna ma al usri yusra wa in kana du usratin in ya zamanto talakka ne bai da fanabiratun ila mai sara wato za a yi mai haƙuri za a ɗan surara mai ila mai sara har lokacin da ya ɗan samu sauƙi an gane wannan wato wannan kana ita suke ce ma kana atamma domin kana cikin ilmun nahu akwai kana tamma akwai tamma naqisa naqisa ita ce take buƙatar mubtada wal khabar wa kana Allahu ghafurur rahima amma nan aka ce wa in kana zu usratin kaga ba a kawo khabar ba domin ba ta da bukatar shi ita ta suke cewa za a kaddara mata wujida wa in kana zu usratin kenan wa in wujida zu usratin idan an samu da yake na cikin tsanani fa nadratun ila mai sara za a dan saurara mai wannan ya nuna cewa mutumin da yake ba talaka ba to bai da dalilin da za a tambaye shi dukiya ce a'a domin zu usratin Allah ce mutumin da yake na cikin rashin hali amma mu yanzu masu hali su ne suka fi kowa rashin biyan bashi wallahi in kana biyan talaka sai ka bi talaka bashi so goma ya biya ka amma mai hali ka bi shi bashi so ɗari bai biyan ka kuma babu magana mai kyau sannan kuma ga walakanci sannan in ka matsa mai ce ka sai duk inda za ka kai naka kai ne ba zan ba su ba ko ba ka masu hali ciki ba to ya san procurer ya minister de la justice abokin shi na gwamnati ta su ta wane ne na shi na ya san manya manyan kasa kenan duk inda ka tahi wai in ka zo duniya babu wanda zai da mahaƙinka sai ce maka ka tahi duk duniya inda zaka ka je ka amsu ba zan bayar ba haka masu kuɗi suke yi wai su sun wato ya ga wurta shi ko talaka shi na an kace a saurara ba kaga da mutane za su ji tsoron Allah da an huta shi wanda bai da an kace ka a daure shi to mu ko talakan shi da ake daurewa yanzu da kai mutum na biyar kafin san kimil kace babu sai a wajen procurer da an zo sai ce bai da su sai a ce to gidan kaso a haka nan a cika ma bibi in ana biyar kasan san mil a cika ma bibi in ana biyar ka yan miliyon a cika ma bibi amma ga wani na ana biya sai san miliyon ya ce bai biya kuma ya sanya kuɗi kuma shi na cikin Nijar kuma ya ce sai ya ga abin da za a yi eh misali wai misali na mun ka ba su a miliyon ɗari akwai waɗanda sun ci kuɗin da ba a san iyakarsu ba amma sun ce ba su barin ƙasa kuma babu abin da za a yi ko ba haka ba suna nan ana kallon su shi yasa mai kuɗi an ce ya biya in aka zo mutum yana biyar ka bashi ko mutum ya yi maka aiki ka dibi waɗansu saboda tsananin zalunci mutum ya maka aiki na wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya maka aiki ka biya shi kahin wato gumin shi ko zuhwanen ya bushe amma za ka ga mutum ya yi aiki na kwana goma kwana ashirin kai akwai waɗanda gadi za su yi na wata shida amma ka iska an ki biyan su ƙarshe kuma a zalunce su a ce sai ka faɗi wanda za ka faɗo wai kuma wannan shine musulunci kai ne kamata ka taimaka mai yanzu ya maka aiki na wahala kuma ka kibiya ne wai mai kuɗi dan tsananin zalunci son yake yi ka yi mai aiki na wahala kuma son shi kai sai ka kaskantar da ka kasanin shi biya ka abin da yake bukata kenan kai ka yi aikin wahala yanzu ba taimaka ma na yi ba amma ya baka kuɗin ka a'a bai yarda ba sai ka zo kana alaji eh kana wani duke duke sannan ya ɗauko duke ka ya baka sannan ya ji daɗi wannan zalunci ne wallahi sannan kuma wallahi Allah ba zai taba barin mutum bai gama lahiya in shina wannan ka dubi mutanen da suka yi zalunci suka ci dukiyar waɗanda suka yi musu aiki musu biya su ba ka dubi irin yadda Allah ya kaskantar da su daga cikin mutanen da wata rana hadisi ya tabbata wani wani mutum yema wani mutum aiki da lokacin da za a biyan shi yayi bai yayi fushi bai kaɗi kuɗin ba sai mutumin ya sai wata dabba guda da waɗannan dukiya ko ba haka ba bayan shekaru sai mutumin nan ya dawo da ya dawo sai ce kuɗi na zo karɓa ka gane ne ce a'a ya ce ni ne wanda ni taɓa yi maka aiki wata rana na yi fushi ko na yi fushi ban karɓi kuɗi na ba yanzu na dawo ka biya ni kuɗi na ashe ya sai dabba guda dabban nan ta ci gaba da haihuwa ta ci gaba da haihuwa har ta zangarke guda sai ce bai to kaga wannan dukiya ka dauke ta duka taka ce sai ce a'a ban zo kai min walakanci ba ni abinda na zo na zo ne in karɓi kuɗin aiki na ya ce su ne kayan aikin kuɗin aikinka lokacin da ka tafi da na neman ka ban ganka ba na sai wata dabba na aje maka kuma ita ce ta haihu ta zan wannan garken duka ka dauki abinka wannan mutumin yazo yasa an ka tarda mai garke ne gaba ɗaya sai da shi ko guda bai bar mishi ba suna cikin duci yace Allah in mun yi wannan don kai Allah ka buɗe mana wannan duci wannan duci mu daga sai wannan duci ya daga kaga ashe zaluncin da muke yi in kaga mai kuɗi na karewa wallahi haƙƙin na kasa gare shi yake ci kana ganin kana da wai motoci da kaza da kaza Allah in ya tashi kama ka kana da mota ashirin sai ka ji an ce bi sun yi accident Kotonu bi sun yi accident Lome bi sun yi accident Niger kaza kaza sai ka ga arzikin ka ya wace cikin lokaci kadan saboda mi saboda kana cin amanan masu yin aiki kasa gare ka ba ka tausaya mana kasa gare ka wai kai ganin kanka kai mai kuɗi na duk wani babba cikin gari ya san ka in an zo wajen juj naka na in an tayi minister naka na in an tayi ina naka na kai dai duk inda za a wai ka san manya to in ka san manya in Allah aiko ma kaddara su ko sun isa su kare wannan kaddara ta zo ta kama ka shi kenan sai ga mutum ya talauce wai sai zo yana cewa malla a roƙan mini Allah ko an roƙan ma Allah Allah bai taimakon azzalumai don haka wallahi in muna son mu tsira Allah ya sanya mu dukiyar mu albarka da mutum ya kare ma aiki ba shi kuɗin shi wanda ga biyar ka bashi talaka ne wallahi yasa talakawa yanzu ba su ma su bashin mai kuɗi in dai bashin mai kuɗi na ba su su dan saboda bashin shi bashi zai ci gare ka ya walakantar da kai sannan ya gaya maka magana ta walakanci sannan kuma ya ce ma ya tanya dukiyar ka ta inda za ka kuɗi sai ka zo ka iske bakin kofar masu kuɗi yanzu duk abin da ake yi kenan mahi yawancin masu zuwa bakin kofar masu kuɗi yanzu ba wai talakawa bane a'a wanda an ɗauki kayan shi na wannan na miliyan biyar wannan na miliyan shida wannan na miliyan goma wai sai sun zo sun kaskantar da kansu kayi wata uku wata shida kana bakin kofar gida ne wai ka zo amsa biyan bashin ka wata shida kana wahala duk ya bata ma harkokin ka sannan in ya baka ya gama kana maganar banza kuma gobe zai ce ka ɗauki kaya gaban shi hakan ga a aikin gwamnati yanzu abinda ake mutane kenan ka zo ka sa dukiyar ka ka yi kwantara amma a zo a taushe dukiya a ce wannan gwamnati ba ta ku bace to saboda kai ba wani dan wannan gwamnati bane an baka kwantara kai ka kare ga takardu ga komai ka shekara goma kana jira sai wannan gwamnati ta tafi shi yasa waɗanda ake waɗanda suke da kuɗi a trezor ba a biya su ba da sauran ma'aikatan ne kullun cewa suka yi Allah kai muna gaba da gwamnati Allah kai muna gaba da gwamnati saboda a hidimar haƙƙin mu saboda mi saboda wani bana za a bashi kwantara ya yi aiki a biya shi wani kuma ya yi aiki shekara goma kuma an kibiya ne don mi don saboda ba gwamnati su bace don mi saboda bai san procurer ba don mi saboda bai je ya san director na trezor ba inda ya san director na trezor ba haidu kudin shi to duk waɗannan kuɗin da kuke gani su suke sawa ƙasa ta yi baya waɗannan kuɗin na haram su suke sawar mai kuɗi ya ragaice ya lalace dukiya sai ta ɓaci kana nan ka hana mutane kuɗin su Allah ya sa ɗanka mota ta buge shi ka sai ka kashe mai miliyan goma turai tun da ɗanka na kai ɗanka ba a mai magani nan Nijar sai a ce maka wata matsala ta same shi babu babu wani likita specialist wanda zai iya taɓa shi a nan Nijar sai a ce sai France kaga cikin jirgi a lere tur hospital zama can kaza kaza yaro guda ka kashe mai miliyan ashirin kai ko dukiyar mutane wanda ka rike ba ta wuce miliyan biyar ba da ka ba su miliyan biyar da Allah ya kara maka wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ce wa an tasaddaqu ku yafe ma wanda kuke biya bashi an gane ni khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku in dai mutum bai da kai mishi hakuri domin jarabawa ce dole na sai Allah ya jarabe mu tsakanin talaka da masu haji dole in kana da hali sai an zo an nemi rumce wajenka to ramcen nan in mutum bai da wani ba wai bai son biyan ka bane a'a halin rayuwar ne a haka nan ya zo ya amshi jika biyar gidan shi babu abinci jika biyar kin nan ta kare shi bai bai ma samu wata bai ya siyo abinci balle ya kawo balle zai biya ka amma kai ko kaso kana son a kai maka shi gidan kaso aliki a'a sai ka yafe mishi ka gane cewa arziki na Allah ne yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim arziki na Allah ne mai yiwa Allah shi yalwata mai da yawan masu kuɗi sun yi aiki suna wahala gidajen wasu sai su je su yi kuɗi sai sun koma suna taimaka waɗance ne mai gida ya koma ya koma bara ko ya koma talaka don arzikin nawa ne na Allah ne wa an tasaddaqu ku yafi khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku amma in kuntum ta'lamuna har in kuna da sani har in kun gane cewa ranar tashin alkiyama za ku iska lada mai yawa kun yarda da ita to ku yafin na shine mafi alkhairi gare ku wattaqu yawman wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani yini turja'una fihi ila Allah wanda za a mayar da ku zuwa ga Allah kana nan kana cewa a ne promotion ga abin da zan yi ashe mala'ikan mutuwa an gaya mai sauran wata guda kana nan kana cewa nan da shekara kaza zan yi kaza sai a ce ma mala'ikan mutuwa sauran biyu ya riga ya kare da kai kana nan kana cewa nan da shekara mai zuwa zan yi kaza ko nan da dizan sai a ce ma mala'ikan mutuwa saura ne kwana guda ko kana nan kana cewa nan da shekara kaza an ce ma mala'ikin mutuwa sauran minti goma shi yasa ka rabu da mutum kun yi ban kwana ka ce salamu alaikum salamu alaikum ko da kuka zuwa sallar subhan sai a ce maka ya mutu lafiya a ce wallahi ya mutu shikenan domin lokacin yayi idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun shi yasa ka ji tsoron yin da za a mai da kai zuwa ga Allah ba wai tashin kiyama ba a'a ranar da za ka mutu kaga ayyukanka na alkhairi da ayyukanka na sharri wannan lokaci kuma baka da wani iko thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan za a cika ma wato za a sakan kama kowace rayuwa ma kasabat abinda ta aikata an gane wannan wahum la yuzlamun sannan kuma su ba za a zalunce su ba wannan aya ita ce aya ta ƙarshe wadda ta sabka a cikin alqur'ani ina fata an fahimce ni malamai sun yi sabani wace aya ce ta ƙarshen sabka akwai ra'ayi sun kai kusa ra'ayuka guda goma sha hudu amma zance mafi shahara su ne waɗannan guda biyu shi ne waɗansu ka ce aya ta ƙarshe ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina waɗansu malamai sun ka ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun amma waɗansu malamai su suka ce ana iya ai al-jam'u wato a hada ra'ayukan su tahidi wato al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ce aya ta ƙarshe wadda ta sabka da hukunci ta ce a yi ko a bari wadda ta sabka da cewa haram ko halattu ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum amma aya wadda ta karshe ta sabka wadda ta liki alqur'ani ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah me yasa ba a kai ta ba karshen suratul baqara tunda ita ce aya ta karshe a'a saboda tsarin alqur'ani tauqifi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa a aza aya kaza wuri kaza a aza aya wuri kaza kenan ba dole bane don ita ce ta karshe a ce to bari a kai ta karshen suratul baqara ina fatan mutane su gane wannan da kyau an gane wannan da kyau sannan kuma malamai suka ce a nan da Allah ya liƙe da wato wannan tsoratarwa saboda an yi bayanin dokokin Allah subhanahu wata'ala an yi zancen a ciyar an yi zancen a ciyar an yi zancen a ciyar an yi zancen hukunci kaza an yi zancen hukunci kaza to tun da an yi muku bayanin dokokin Allah dalla dalla ku taimaka ma waɗanda ba su da ku bari riba ku yi kaza ku yi kaza to wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت kaga ku ji tsoron yini wato an an kwatanta maka cewa ka san akwai abin da yake jiran ka kenan an tsoratar da kai sannan summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat in ka aikata aiki na kwarai an yi ma bushara in ko ka aikata aiki mummuna to wallahi an tsoratar da kai wa hum la yuzlamun sannan kuma ba za a zalunce ba za a zalunce su ba wato waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan aya cewa duk abin da ka aikata shine za ka samu sakamakon shi duk abin da baka aikata ba to ladar ce ba za su zo wajenka ba domin Allah ce summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat kuma wani wuri Allah ya ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a waɗansu malamai suka ce to amma dole sai an yi istisna'i akwai abubuwan da wani zai iya aikatawa ka samu lada domin akwai hadisi ya zo da waɗansu abubuwa idan mata ibnu adama in qada amaluhu illa min salasin idan mutum ya mutu dukkan ayyukan shi za su tsaya sai abubuwa guda uku sadaqatun jariya sadaqa wanda take tana gudana waɗansu su ai an ce sadaqatun jariya shine mutum ya bada diya tai sadaqa a aure ta saboda jariya yana ɗaukar abu mai gudana jariya yana ɗaukar budurwa saboda ba su gane ba jariya sadaka mai gudana ake nufi shine ka bar abin da na alkhairi wanda yake amfanin ka bayan mutuwarka ka sai alqur'ani ka ba wani hafizan alqur'ani ka mutu bayan sati biyu da ya bude alqur'ani ya karanta sai ka samu lada domin alqur'anin nan ka ba da shi ka biya mai yaro makaranta yayi karatu har ya kare karatu ka mutu da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka samu lada domin kai kai mai hanya yayi karatu wannan shi ne kuma sadaka jariya an gane ni sannan kuma ko kuma mutum ya zamanto ya bar ɗa wanda yake nagari wanda zai yi mishi addu'a ka yi ɗanka tarbiyya da ya ce Allah kai gafarta ma bana sai ka samu lada to sannan kuma daga cikinsu akwai azumi yana yiwa wani mutum ya mutum azumi idan babanka ya mutu yayi alƙawarin zai azumi bai yi azumin nan ba to koko ana biya sai azumi azumin da ya wuce na anefa sai bai yi ba sai Allah ya mai rasuwa to sama anhu waliyuhu wali shi zai mishi azumi wannan wasu malamai su yi sabani shi Sheikh Nasiruddin Albani ya ce sai mutumin da ya alƙawarin zai yi azumi wanda yake na nazar ne na wajibci kamar mutumin da ya ce na yi alƙawarin zan yi azumin kwana uku sai Allah ya kashe shi to za a yi mishi waɗannan azumin na kwana uku sannan kuma daga ciki akwai haji shi ma ana iya mutum haji domin wata mata ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi uwata ta yi alwashin za ta yi aikin haji ko mahaifiyata to amma kuma ba ta samu damar yin wannan aikin haji ba zan iya mata aikin haji ko ba zan iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yi kaga magana ta kare idan mutum ya mutu idan iya sun gane uban su bai haji na musulunci ba to in ya mutu su yi maza maza in sun taba yin hajji su je wani daga cikin su je mai hajji adiba adiba cikin dukiya tai don saboda uban su ya tsira gaban Allah domin in ba a yi mai aikin hajji ba wannan rukunin na musulunci yana akan shi ko kuma a samu wani mutum wanda ya aikin hajji a dauki nauyin shi je mai aikin hajji wannan shi ma ana yi ko kuma sadaka idan mutum ya mutu ana mai sadaka ka dauki kaza ka bayar ka ce ai mishi nayi nayi sadaka da sunan wani ka ba da jika goma ka ce da sunan mahaifina ko kuma kai mai layya wata ya mutu mahaifinka ya rasu sai ka sai rago kai mishi layya ya halatta waɗanda su ne suna daga cikin abubuwa waɗanda an ka ce ana mutum ko a yi mutum haji ko a yi mutum azumi amma ba a yi mutum sallah ba ka yi raka abu ka ce Allah wannan raka abu na ba babana sallah ba ta daga cikin su amma azumi da haji da kuma sadaka wannan suna shiga ciki ina fata an fahimce ni wannan qadiya ce da tana da kyau ba a karanta ma kuma mutum qur'ani yanzu da mutum ya mutu sai a ce a zo a yi mai karatun qur'ani sai a sauke qur'ani sai a ce zuwa ga ruhin babana ba shi ba shi yiwa alkur'ani ɗanka in ya karanta kana samun lada amma a tar da malamai a ce su karanta alkur'ani lada ta zo wajenka ba za ta zo ba sadaka ake yi da sunan mamaci ko a yi wani aikin alkhairi da suna dai yanzu kaga kamar ƙasar saudiya wato yanzu gwamnatin saudiya babansu malik abdulaziz wanda yake shine assasa daula sun gina wani babban otel na ƙasa wanda shine a yanzu a saudiya babu otel irin shi alhazai nan suke sabka kuɗin da suka wannan wato otel yake basuwa ana aikin masallacin masallacin harami da su kaga sun yi ma baban su abinda zai samu lada na tashi alkiyama da haka ba sa'a bane masu kuɗi ku yi kokari ku yi don saboda ɗiyanku ba tabbata bane su muku wannan dan ka shirya nan yana jiran kana da dukiya ka hana mai jin daɗi baka bar shi ta faransu ba baka sai mai mota ba wadda ta jin daɗi wadda zai shiga american bai son mota kaskas american shi ke so baka sami mota american ba baka bashi kuɗi ba ya fata ka yana ganin ya kamata ya rayuwa mai kyau ya je gidan giya ya rayuwa da yan mata kenan ka yi kokari tun kana da rai ka gina masallacin ne kai ka nemo dukiya baka gina masallaci da ita ba shi ɗanka wanda ka jiran gado yanzu bayan an rarraba kai karshen ta kana da miliyar goma to ɗiyanka su goma na misali kaga kowa miliyar guda guda za a bashi ya za a yi sunan su yi masallaci kai da adda goma kana jin ciwon ka gina masallaci balle wanda an gaba miliyar guda wanda kuma adda rayuwa ta turawa kai kauye da kauye ka taso ko ko kai kana nan Niger kana so ka zauna cikin Niger shi bai so rayuwa cikin Niger America yake so ya yi son ya je ya rawa cikin manya manyan hotel na America ya yi son ya sha giya ya yi son in za a yi wani babban concert sai an gane shi ya za a yi shi gina maka masallaci yau shi zai gina maka masallaci don haka dole na mutum shi kokari aiki na alkhairi wanda zai iya aikata wallahi tun yanzu shi aikata in kuma baka aikatawa to wannan kada ka zargi kowa ranar tashi alkiyama kan kani kai ma dole mu yi kokari zuciyar mu mu sanya ta cikin aikin addini dole ne mu taimaka ma addini in muna son rahama Allah dole ne mu yi kokari mu ga mun taimaki addinin Allah in dai har muna son Allah muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kuma musulmi ne na gaskiya in kuma ba mu ji tsoron ranar azumai da mu zuwa ga Allah ba to wannan al'amari gare mu zai komawa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna mutane ba za a zalunce su komai ba inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid anan zamu dakanta abinda mun ka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafara gafarta muna malam sai kai muna addu'a صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد ما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا اللهم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعينا من الخيانة إنك تعلم خائنة العيون تخفي الصدور اللهم فصل وسلم وعن وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شكرا